ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة شيخنا بهذا المحضر وإذا نبي بنظرة تأتي لنا بالظفر wannan fasali kenan amma abin da ya zo a cikin hadisin isra'i da abin da ya zo a zahirin wannan aya na daga bayanin kusanci daga faɗin ubangiji ta baraka ta'ala sun madana fata dalla faka na ƙaba ƙausain awadna mafi yawa daga malaman tafsiri suna kan cewa wannan kusanci da wannan matsawa abin rabawa ne tsakanin shugaba sallallahu alaihi wasallam da jibril aminci tafi da gare su ko kuma abin ke banta ne da ɗayan su ga dan uwansa ma'ana maikin Allah ya matsa kusa da jibril ko kuma matsawo kusa da sinatul muntahan Imam Razi ya faɗa, Abdullahi bin Abbasin ya faɗa, Muhammadu ne sallallahu alaihi sallama ya samu kusanci zuwa ga Ubangijinsa. An ce ma'anar dana shi ne ya kusanta, wata dalla kuma sai ya ƙara kusanci. Ila kuma an ce dubiyin ma'anarsu ɗaya da dana ɗin da ta dalla ɗin duk ma'anarsu dai kusanci. Wa kama biyu, wani ma'awar biyu, an yi bin abbasin الإمام المكي ده الإمام الماوردي سرويته سيدنا عبد الله بن عباس cewa ubangiji tabaraka wataala ya samu kusanci da shugaba sallallahu alaihi wasallama ma'anar tadalla kuma sai ya zama ya umarce shi da hukuncinsa al-imam an-naqashi ya hakaita ga sayyidina al-hasan cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama wato ubangiji da wani ta'ala ya kusanta zuwa ga bawansa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma'ana sallallahu shine ya kusanta gare shi sai nuna masa abin da ya so ya nuna masa na da kujerarsa da kuma girman nan nasa ya ce sai na abdullahi dan abbasin ya fada cewa wannan magana a bar gabatar da sashinta ne abin jirkinta wa sashinta ma'anarta shi ne shugaba sallallahu alaihi sallama a daren da aka yi mai araji da shi to wato rafraf ya kusanta shi ya ɗaukaka shi ma'ana ya yi sama da shi sannan aka ɗaga shi fada namin rabbi sai kusanta zuwa ga ubangijinsa ya ce sayan na jibrilu ya dan banni na dan lokaci kuma muryoyi suka zama sun yanke gabara na ba na jin komai har na jizan can ubangiji ta baraka wata ala ya zo ga sayan na anasu a cikin gataccen hadisi jibril ya haula ne ya zuwa magare tukewa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kusanta har ya zama na tsakanina da shi bai wuce ƙaba ƙausai ne ba ko kuma fiye da haka sai ubangiji tabaraka ta'ala ya bin wahayi ya masa wahayin abin da ya so kuma ya masa wahayi da sallah hamsin ya ambaci hadisin isra'i وعن محمد بن سعد ya zo ga muhammad dan kawo هو محمد زنان الرجل فكان قاب قوسين shugaba ne sallallahu alaihi sallama ya samu kusanci zuwa ga ubangijinsa sai dai zama kwarkwadon baka guda biyu قال جعفر بن محمد ja'far ja'far sadiku dan muhammad al-bakir ya faɗa فناه له منه حتى كان منه قاب قوسين ubangijinsa tabaraka wata'ala ya kusanta shi gare shi har sai dai zama tsakaninsu bai wuce gwargwadon baka guda biyu ba قال جعفر بن محمد sai na ja'far dan muhammad al-bakir ya faɗa منه من الله لا عبد له ومن العباد بالوجود
kusanci da Allah tabaraka wata'ala ba shi da iyaka amma in kusanci da bayi ne to shi yana da iyaka
وقال أيضا ya faɗa dada انقطعت الكيفية عن الذنوب duk wata kaifiya ta yanke gabaran wannan kusanci da Allah ya samu da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ألا ترى كيف رجب جبريل عن جنوبه
baka ga ba yadda aka sha makance sai na jibril gabaran wannan kusancin bai same shi ba ودنا محمد إلى ما رجع قلبه من المعرفة والإيمان amma shugaba sallallahu alaihi wasallam ya zama an kusanta shi ya zuwa gurin da aka cika kirjinsa da ma'arifa da kuma imani فتدلى بسكون قلبه إلى ما أدناه sai ya zama kuma ya daɗa matsawa da nutsuwar zuciyarsa ya zuwa ga abin da yake ya fi haka kusanci وزعل عن قلبه الشق عن قلبه الشق والارتياب duk wani kokwanto da wani kai kawo sai ya zama ya gushe gabaran zuciya ta sa قال لقاب جعفر الفضل وفقه الله alkali ya faɗa uban fadalu Allah ya masa gama dagatar لم أن ما وقع من إضافة الدنو والقرب هنا من الله أو من الله فليس بدنو مكان ولا قرب بدن kai sani cewa abin da ya afka cikin wannan magana na daga raba kusanci da kuma matsawa ya zuwa ga ubangiji da baraka ta'ala to ba fa kusanci ne na guri ba ba kusanci ne na tazara ba dunu wasu tifa'in ne la dunu wa makanati Hmm.
بل كما ذكرنا عند أخرج محمد الثالث ليس بدنو بحد
bar da yayi yadda abin yake kamar yadda muka ambata ne ga Ja'far Sadiq dan Muhammad al-Baqiru cewa wannan kusanci ba shi da iyaka وإنما دنو النبي صلى الله عليه وسلم من ربه وقلبه منه إبانة عظيم منزلته sannan da cewa wannan kusanci na shugaba sallallahu alaihi wasallama da ubangijinsa da kuma wannan kusanci na sai zuwa gare shi bayyana wace ga mai girman nan na matsayinsa
وتشريف رتبته da kuma ɗaukaka martabarsa وشراف أنوار معرفته da kuma haskaka wannan ta hasake hasaken saninsa ga ubangiji ومشاهدة أسرار بيته وقدرته da kuma ganin nan nasa na daga asirta asircen gaibin ubangiji da kuma kudura ta sa ومن الله تعالى له مبرة وتأنيس وبرك وإكرام amma wannan kusanci daga bangaren ubangiji tabaraka wa ta'ala kubutarwa ne ga shugaba sallallahu alaihi wasallama da kuma ɗaya bekewa gare shi da shimfiɗawa gare shi da kuma girmamawa gare shi ويتأول في ما يتأول في قوله يبذل ربنا إلى سماء الدنيا tawilin da za a yi wa wannan zance shine irin tawilin da za a yi a cikin faɗinsa tabaraka wa ta'ala da yake faɗa a cikin koko faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi da yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana sauka zuwa saman duniya yanzilu rabbuna ila sama'id duniya ubangijinmu yana saukowa zuwa saman duniya
على أحد الوجوه
bisa ɗaya daga cikin fuskoki guda biyu نزول كمال وإجمال وقبول وإحسان ko dai ya zama sauka ce ta fifiko da kyautatawa da karɓa da kuma kyautayi
قال الواسطي al-imam al-wasidi ya faɗa من توهم أنه بنفسه جناب ألم خم مسافة
duk wanda ya riya cewa wai da kansa ne tabaraka wata'ala ya kusanta to ai ya sanya wa wato zatin Allah tazara kenan shi Allah ina ne ba kusa ba a gurinsa ina ne nesa babu nesa a haƙƙin Allah tabaraka wata'ala
بل كل ما لنا بنفسه من الحق صلى الله قدام bari ma dusan da shi shugaba sallallahu alaihi sallama ya zama ya tada matsawa kusa daga ubangiji tabaraka wata'ala da kansa tadalla bu'udan sai ya zama ya ƙara nisa ne ai يعني أن درك حقيقته ma'ana ya ƙara nisa ya ƙara nisa game da riskar haƙiƙar Allah ɗin إلا دني ولا ولا بودا saboda shi Allah a haƙƙinsa a haƙiƙa sasa babu kusa babu nesa
وقوله كاب قوسين او ادنى فمن جعل الضمير عائدا الى الله تعالى لا الى جبريل على هذا كان كان عباره عن ايه القرب
da kuma yace faka na ƙaba ƙausai na awadna kusancin ya zama kamar gwargwadon baka biyu ko kuma abin da ya ba haka kusanci wanda dai wai sanya wannan damiri cewa yana koma ne zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ba ya zuwa ga jibrilu ba to wannan ya zama nihai wato ibara an nihayatul qurbi wal duful mahalli sai zama in ya zama na wato kusancin nan da Allah ne ba da jibrilu ba kamar yadda wasu malaman suka tafi to wannan kaiwa makora kenan a cikin kusanci da Allah ya samu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma irin dudufin da ubangiji ba ma aiki sallallahu alaihi wasallam
وإيباء المعرفة والإشراك على الحقيقة من محمد صلى الله عليه da وسلم bayyana ma'arifa da kuma ɗaukaka hakikar shugaba sallallahu alaihi wasallam
وعبارة عن إجابة الرغبة وقضاء المطالب kuma wannan izina ce ga amsa burace-burace ma'aikata da kuma biyan bukatarsa
وإظهار التحسين وإنافة المنزلة والمرتبة من الله له bayyana zaɓi ne da kuma ɗaukaka matsayi da martaba da Allah yau shugaba sallallahu alaihi wasallam
ويتأول فيه ما يتأول في قوله fasarar da za a yi wa wannan zance shine abin da za a fasara zancensa da shi تقرب مني شبرا تقربت منه بداء da yake faɗa tabaraka wa ta'ala cikin hadisi kudusi wanda duk ya matso kusa da ni kamar misalin shuburi ɗaya haka kamu kamu ɗaya duk wanda ya matso ni in ji Allah kamar misalin kamu ɗaya ni kuma zan matso shi kamar misalin zira'i guda haka
وما أتاني يمشي عليه هو والسن wanda ya to min yana tafiya a hankali ni kuma zan girko a guji saboda na fi son mu haɗu yanzu duk wannan irin fassara iri ɗaya za a basu shi Allah ta baraka ta'ala ai babu guri a haƙƙinsa ba maganar nesa ko kusa dunu wasu ifa inda kamar da mai shirya ya faɗa la dunu wa makanat din ka jera irin wannan maganganu zaɓi ne ko kusanci ne na zaɓi ba kusanci ne na bigire ba ko tazara ko nisa yanzu in Allah ya ce wanda ya matso ni kamar misalin kamu ɗaya ɗani ɗaya afon zan matso shi kamar kamu guda wanda ya matso ni kamar kamu ɗaya zira'i kenan zan matso shi kamar gaba guda inji Allah wanda ya matso ni kamar gaba guda ni kuma zan matso shi kamar mai tafiya wanda ya matso kamar mai tafiya zan to da sauri in ka to da sauri ni sai in girko a guji a tattu har walata saboda ala kulli halin shauƙin bawa ya zuwa ga ubangijinsa bai kai kwatankwacin shauƙin ubangiji zuwa ga bawansa ba. Allah yana murna yana jin daɗi tabaraka wa ta'ala ga bawan da ya gude ya dawo Allah yana farin ciki manzo Allah sun sallama ya ce ya fi farin cikin da ɗayan ku yake in ya samu ruwa mai sanyi lokacin tsananin rana kamar yanzu nan da aka rana ta taki ka kai azumin nan da ƙyar ka samu wani ruwa mai sanyi kai kwarara ya kake jin zuciya ka ta yi to wannan sanyin da kake ji Allah ya fi ka ji tabaraka ta'ala yayin da bawan sa ya gude dawo bawa ya bijirewa Allah daga baya ce na tuba ubangiji ga nan na dawo to Allah ya fi farin ciki da wannan fiye da yadda kake ji yayin da rana ta gasa ka ana tsananin azumin nan ka samu ruwa mai sanyi ka kwarara to wannan shine ma'ana duk wannan zaɓi ne ba wai kusanci bane Allah ba ruwansa da sadarar guri ko wani abu
قرب بالإجابة والقبول kusanci ne بالإمكان وتفعيل المعمول kusanci ne da amsa addu'a da karbuwa da kuma ba da kyautayi da gaggauta biyan buri na shi bawa a haƙƙin manzo Allah ne akwai guri amma a haƙƙin Allah shi ba guri in ya ce na matsa kusa da ubangiji na daɗa matsawa har an yi kaza a'a shi a haƙƙinsa ne sallallahu alaihi wasallama matsawar amma ba a haƙƙin Allah ba shi Allah wurin zaba magana matsawa da nesa da kusa ɗaya ne a gunsa tabaraka wa ta'ala to in ba haka ba ai kaga yanzu muna da matsala ai muna da babban matsala yanzu in Allah ya ce yana son ka matso shi ma ya matso ga yamin ka tashi matsa ta inda za ka fara shi a ina ma yake tukunna in dai irin wannan matsawa za a yi in ka tashi na za ka tusa na ina za ka dosa ka tashi tunda ya ce in ka matso zai matso to kana so ka matsa ina za ka yi a ina yake mata kun kaga farkon rigiwa kenan in aka biye ta masu jikkata Allah da suke cewa yana sama zaune akan wani abu shi al'arshi to a daka ta tasu shikenan yana sama yanzu muna so zamu matsa kusa da shi zamu tafi ta wajen ina zamu bi waye zai gicciya mana tsani ne sama mata bugunsa kaga akwai matsala babba kenan da haka sai ka gane cewa shi duk wannan magana da yake faɗa matsawa ta kusa ce ta zaɓi ce zaɓi wanda ya nufi Allah Allah zai nufi shi kawai ma'ana kenan wannan fasali kenan a cikin ambatan fifikon shugaba sallallahu alaihi wasallama a filin alkiyama da ke bance ke bancen nan na girma shugaba sallallahu alaihi wasallama ya fada ne ne farkon mutane wanda zai fara fitowa daga cikin kabarinsa yayin da za a tashe su ni ne mai hudu basu yayin da za su zo gaban ubangiji ni ne wanda zan musu albishara yayin da za su ɗebe kauna gabarar rahama tutar godiya tana hannuna ni ne mafifici daga cikin yayan adamu a gurin ubangiji na wannan ba alfahari ne ba ya zo cikin wata ruwaya ta ibn zukhrin daga rabi'u bin anas a cikin lafazin wannan hadisi ni ne farkon mutane wanda zai fara fitowa daga cikin kabari yayin da za a tashe su ni ne jagoransu yayin da za su zo filin kiyama ni ne wanda zan yi hudu ba gare su yayin da za su yi shiru ni ne wanda zan cece su yayin da za a daure su ni ne kuma wanda zan musu albashara yayin da za a tabbatar da su a cikin tsoro da razin wato tuta ta karamci tana hannuna ni ne mafi karamci daga cikin yayin adamu a gurin ubangiji na wannan ba alfahari ne ba hadamai guda dubu ne za su dinga kewayewa gare ni kai ka ce wato lu'ulu'ai ne lu'ulu'un ma irin wanda ba a ɓare shi daga cikin kwansansa ya sha iskar duniya ba ya zo ga sai na abi hulera inda Allah tabbata gare shi za a sanya min wani asin da asin daga cikin kayan adon aljanna sannan tsaya a damacin al'arishi babu wanda daga cikin halittar ubangiji da zai iya tsayawa a wannan bigirin in ba ni ba ya zo ga sai na abi sa'irin al-khudri ya faɗa shugaba sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ni ne shugaban yayan annabi adamu a ranar alkiyama a hannuna tuta godiya za su tabbata ba alfahari nake ba babu wani annabi a wannan rana ko annabi adamu ko wanda ke karkashin annabi adamu face yana karkashin tuta ta ni ne farkon wanda kasar za ta tsage gaba rana in fito daga cikin kabari wannan ba alfahari ne ba ya zo ga sai na abi hurara da gare shi shugaba sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ni ne shugaban yayin annabi adam ranar alkiyama ni ne farkon wanda kamari zai tsage gabaransa ni ne farkon mai ceto ni ne farkon wanda za a bai wa ceto ya zo ga sai na abdullahi dan abbasin yadda na tabbata gare su ni ne maɗaukin tutar godiya a ranar alkiyama ba alfahari ne ba ni ne farko farkon mai ceto kuma farkon wanda za a baiwa ceto ba alfahari ba
من يعرف على الجنة فيؤتر به فأدخلها Ne- فيدعو لها مكيفك يا مؤمنين ولا بحرا
ni ne farkon wanda zan motsa zoben aljanna sai nemi a buɗe sai in shige ta sai kuma talakawan mummune su shiga aljanna tare da ni ba alfahari ba وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخرا ni ne mafi karamci daga cikin na farko da na ƙarshe wannan ba alfahari ne ba ya zo ga sai na anasu أنا أول الناس يشفع في الجنة
ni ne farkon mutane wanda za su yi ceto a cikin aljanna أنا أكثر الناس تبعا ni ne mafificin mutane a cikin mabiya عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم shugaba sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ما سيد الناس يوم القيامة ni ne shugaban mutane a ranar alkiyama وتدرون لم ذلك kun san saboda me na samu wannan matsayi والله الأولين والآخرين Allah zai tara taron na farko da na ƙarshe sai ya ambaci hadisin ceto har zuwa ƙarshensa عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ya zo ka sai na abi hurara yadda na tabbata gare shi cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama ya faɗa "أما وأن أكون أعظم الأنبياء أجرا يوم القيامة ina fatan zan kasance ni ne mafificin lada a cikin annabawa baki ɗayansu a ranar alkiyama
في حديث آخر ya zo cikin wani hadisi daban "ما ترضون أن يكون إبراهيم وعيسى فيكم يوم القيامة ba za ku ji daɗi ba ne ya zama cewa annabi ibrahim da annabi isa suna cikin ku al'umma ta a ranar alkiyama في حديث ثم قال إنهما من أمتي يوم القيامة sannan ya faɗa cewa su biyun nan da annabi ibrahim da annabi isa duka a cikin al'umma ta za su tashi ranar alkiyama أما إبراهيم فيقول أنت دعوتي وذريتي فاجعلني من أمتك shi annabi ibrahim cewa yi da ni kai ne addu'a ta da ne addu'a na ce wa ba asihim rasulan minhum ya ubangiji ka aiko musu manzo daga cikinsu to sai allah ya aiko ka da haka kai addu'a ta ne ni na roƙo aka aiko ka kuma kai zuriya ta ne tunda kai jikan isma'il ne ɗana saboda aka kai mun rai kai mun arziki ka sani a cikin al'ummarka abin da ya ce da ni kenan Hmm.
وأما عيسى فالأنبياء إخوة بنو الله أمهاتهم شتى shi ko annabi isa ka san dama al'anbiya ikhwatun su annaba baki ɗin su uwan juna ne banu allatin ƴaƴan kishiyoyi ne kawai eh yanzu ƴaƴan mutum ɗaya dan uwa daban-daban ce ta haife su sai a ce ba ƴaƴan mutum ba ƴaƴan gida ɗaya bane banu allatin ne kawai ƴaƴan kishiyoyi daban-daban ne wannan ga uwarsu wancan ga uwarsu amma duk dai ina ne gidansu to za ka haɗi saboda haka annabi isa mun ci tabbata gare shi shi ma ɗan rinda na ta ne saboda su annabawa na makurin banu allah ne ƴaƴan kiyo shi ne kawai umma hatuhum shatta iyayensu mata ne daban-daban amma uban ɗaya ne
وإن عيسى أبي ذاك ليس عيسى.
بيني وبينه نبي da haka shi annabi isa ɗan uwana ne ni da shi kurum uwa ce bata haɗa mu ba amma ɗan uwana ne tsakanina da shi kuma babu wani annabi dama eh daga wucewarsa sai na zo ni kuma saboda haka akwai wannan zumuncin yana nan shi ma sai ya roƙi alfarmar in zama ya zama yana cikin al'umma ta وأنا أولى الناس به to gashi ma shi ƙari akan haka ma zai dawo wata ran ya zo ya aiki a cikin al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi annabi isa ba mutuwa yayi ba kamar kowane annabi bai rasu ba Allah dauke shi yayi zuwa sama bar rafa'ahu Allah ilai kiristoci suna ta sun sun gicce shi ko sun tsire shi Allah ya ce a'a wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu ba su kashe shi ba ba su tsire shi ba kamar yadda suke da'awa shubbiha lahu kamancece ne aka jefa wa wani sai aka hada su da shi suka dauka shi ne Allah ya dauki kamannin annabi isa ya lallaba wa ɗaya daga cikinsu sai suka dauka annabi isa ne sanda suka biyo shi da gudu yana cewa manan sare ilallah hawariya suka ce nana ansarun layi an ce ya iske su suna wanki su ma wanka ne wankau suke yi Ya, sun biyo shi da gudu za su kashi da su suka ba shi waiba suka sai ta mai wani ɗaki ya shige ciki suka sai wani saukar su da mutane suka biyo shi kun ga wani isan nasiri ya yi wani gudun ce yaushe nan nan ai ba wanda ya wuce nan ba wanda ya wuce ai ba wanda ya wuce ya suka gawa amma ƙarshe sai da suka gano inda ya shiga ɗaya daga cikinsu ya zo ya shiga yana shiga ya iske shi ce musu gashi nan gashi nan kuto kafin su shigo shi kuma Allah ya sama da shi sai aka shirka wannan za ka jefa wannan ɗin yana shigo yana cewa ba ni ba ne ba shi ba ne ya yi sama sanan ya bi ta ka ji mutum Allah ba za ka raina sai kama shi suka gici abinsu sai suke cewa sun kashe annabi isa lallai sun kashe wani mai kama da annabi isa amma shi wancan ne ba su kashe ba Allah ya ɗauke abin bar rafa ahullahu ilai kuma zai dawo zai na cikin wani al'umma kawai na manzan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam zai zo ƙarasa abin da ya fara ko da yake ba zai dawo a matsayin annabi ba ne zai dawo a matsayin wali na al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo a matsayin malami ne kawai mai kira ya zuwa ga abin da annabi Muhammad ya kira kansa addinin manzan Allah shi zai zo ya ci gaba da kira zuwa gare shi ba wai nasa addinin ba zai zo ya karasa da saboda haka shi ma shi al'umman za Allah yake wa ana aulan nasu bihi na haka na zama ni na fi cancanta da shi a cikin dukkan mutane ya zama cikin al'umma ta ba ya zama cikin al'umma wanda ban ba shugaba sallallahu alaihi wasallam da yace ni ne shugaban mutane a ranar alkiyama to ai shine ma shugaban su a nan duniya kuma shine shugaban su a lahira walakin ashara sallallahu alaihi wasallam an infiradihi fi bisudadi wa shafa'ati duna ghairihi to amma shugaba sallallahu alaihi wasallama yayi ishara ne zuwa ga ranar alkiyama saboda a ranar ne zai tsayanta da shugabancin shi kadai ne shugaba a ranar a nan duniya waɗansu sun matsatse shi a cikin shugabanci da haka bai ce ana sayyidin nasu fi duniya ba sai ce yawmal qiyamah saboda annan duniya ba shi kaɗai ne shugaban ba shi shugaba ne wasu ma shugabanni ne ko ta kowace irin fuska inda fuskar addinin ne akwai annabawa bayan shi akwai manzanni bayan shi su ma duk suna kira mai shugabanci kowa shugaba ne akan al'umma akwai waliyai akwai malamai akwai kaza kowa shugaba ne na wata jama'a in ma ta fuskar duniya ne dai ga shugabanni ne da yawa akwai sarakai ko akwai gwamnoni akwai shugabannin kasashe akwai kaza akwai kaza ga sunan dai ta kowace fuska akwai shugabanci to wannan a duniya ne amma a lahira in firadihi bis su'udadi zai zama ya ɗayanta da shugabanci shi kaɗai ne shugaba nan a Allah ma zai tambaya limanil mulkul yau yau mulki na waye ko waye tsit ga sarki wani a gurin ga sarki wani yana nan ga sarki wani ma yana nan shi ma sarki wani yana gun zaune ga shugaban ƙasa wani ga honorable wani ko ga distinguish duk suna nan ga kanal-kanal ga janar-janar ga kowa da yana nan Allah ya ce waye mai mulki ya kowa ya tsit ba mai amsa Allah ya ce lillahi wa hajjar kaha a mulki gaba ɗaya na hannun Allah ta barka ta na ka annan ranar ba wani mai shugabancin ba manzan Allah ba wasu shafa'atu kuma shi ne ɗayanta da ceto ba mai ikon ya ceto ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam domin a wannan rana mutane za su je su fake da manzala sallallahu alaihi wasallama dan ba su samu wani bumba shi wanda za a fake da shi dama shugaba shine wanda mutane suke fakewa zuwa gare shi a cikin biyan bukatar su don haka a wannan rana shugaba sallallahu alaihi wasallama zai zama shugaba wanda yake madayanci a tsakankanin mutane babu wani mutum daya wanda zai matsaye shi a cikin shugabanci babu kuma wanda zai da'awar shugabanci ba shi ba kamar yadda ubangiji ta ala ya fada yau mulki na wane ne sai ya amsa wa kansa tabaraka wa ta'ala ya ce na Allah ne tabaraka wa ta'ala matsayanci wanda yake mai rinjaye mulki ko ya tabbata ga ubangiji tabaraka wa ta'ala tun a duniya har ma a lahira to amma a lahira ne kawai da'awar masu da'awa za su yanke gabaran da'awar mulki wanda suke a duniya to a lahira ba za su yi ba haka na kuma baki ɗaya mutane za su fake zuwa ga shugaba ne sallallahu alaihi wasallama a cikin neman ceto sai ya zama shugabansu kenan a lahira ba tare da da'awar wani mai da'awa ba ya zo ga sai na anas yadda Allah tabbata gare shi ya faɗa shugaba sallallahu alaihi wasallama ya faɗa باب الجنة يوم القيامة فأستبشروا zan zo ƙofa aljanna ranar alkiyama sai in nemi a buɗe ta يقول القاتل من أنت sai mai tsaron aljanna ya ce da ni wane ne nan يقول محمد sallallahu alaihi wasallam sai in ce masa muhammadu ne فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك sai ya ce to ai dama kai kaɗai aka yi umarnin in buɗewa kar in buɗewa wani aljanna ya shiga kafin kai
وعن عبد الله بن عمرو قال ya zo ga sai na abdullahi dan amru ya faɗa
رسول الله صلى الله عليه وسلم shugaba sallallahu alaihi wasallama ya faɗa مسيرة شهر tamci na na alkausara ya kai faɗin tafiyar wata guda وزواياه سواء kuma kusuroyinsa duk ɗaya ne
وما هو أبيض من الورق
ruwansa ya fi takarda fari ورق هو أبيض من المسك ƙanshinsa kuma ya fi almuski ƙanshi كيزانه كنجوم السماء
ƙoransa ko kofunan da za a ɗibi ruwan a sha ga su nan barkatai kamar taurarin da suke a sama babu layi ba wanda zai ce sha ka bani in sha dama ga kofuna nan burjik kamar taurarin sama kawai ɗauka za ka kamfata ka sha ka wuce a nemi من يشرب منه لم يظمأ أبدا wanda duk ya sha daga wannan ruwa na alkausara farinsa kamar nono zaƙinsa kamar zuma ƙanshinsa kamar almiski to daga nan ba zai kuma jin kishirwa ba har abada Allah shahid da mu
وعن أبي ذر ناوه
sai na Abu Zarin al-Ghifari da ta bada gare shi shi ma ya rawaci irin wannan وقال ابنه بينهما إلى أيمتى yace ma awan wannan tafki ya kai kamar daga tsakanin Umman zuwa Ailata
يشكرني Ailata yanzu tana Iran tana cikin ƙasar Iran Umman kuwa tana cikin ƙasar Jordan to faɗin tafkin alkausara ya kai kamar haka
يشكر فيه ذهبا من الجنة kuma waɗansu indararai guda biyu daga aljanna su suke zuba ruwa a cikin wannan tafki na alkausara
وعن ثوبان مثله
an karɓo irin wannan hadisi ga sayyidina na banu وقال أحدهما من ذهب والآخر من ورق ya ce ɗaya daga cikinsu kuma indararan guda biyu ɗaya daga ciki na azurfa ne ɗaya kuma indararan zinari ne.
وفي رواية حارث بن وهب ya zo a cikin ruwa nan ta sayi na harisu ɗan wahabu كما بين المدينة وصنعاء faɗin da ke tsakanin wannan tafki na alkausara ya kai kamar tsakanin madina da kuma sana'a al-yamen
وقال أنس madina tana cikin ƙasar saudiya sana'a kuma tana cikin ƙasar yamen
وقال أنس أيلة وصنعاء shi kuma sai na anas a tasir wayar ba madina da sana'a ya ce ba da ailatu da sana'a
وقال ابن عمر كما بين الكوفة والحجر الأسود shi kuma sai na abdullahi bin umar ya rawaito fadin tafkin alkausara ya kai kamar daga kufa wata na cikin kasar iraki ne a yanzu zuwa hajar al-aswadi wanda shi kuma yana cikin kasar saudiya
وروى حديث داود أيضا أنس وجابر بن سمرة بن عمر عقبة بن عامر وحارثة بن وهب الخزاعي والمستورد وأبو بردة العسلي وحذيفة بن اليمان وأبو أمامة وزيد بن علقمة وابن مسعود وعبد الله بن زيد وسالم بن سعد وسويد بن حملة وأبو بكر وعمر بن الخطاب وابن هريرة وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عجلي وأبو هريرة والبراء وجند وعائشة وأسماء بنت أبي بكر وأبو بكرة وقولة بنت قيس وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين duk wa'annan da duk wa'annan hadisai ah, sahabbai da malaikanta suna yin su yanzu dukkansu sun rawaita hadisin tafkin alkausara din nan baki ɗayansu
فصل wannan fasali kenan في تفضيله بالمحبة a والقلة cikin fifita shugaba sallallahu alaihi wasallama da soyayyar ubangiji da kuma wadaɗaita
جاءت بذلك الآثار الصحيحة hadisai ingantattu sun zo da ambatan wannan تدس على ألسنة المسلمين بحبيب الله amma an keɓanci shugaba sallallahu alaihi wasallama da suna habibullahi a bisa harasan musulmai أخبرنا أبو الكعب بن إبراهيم الحبيب وغيره عن كريمة بنت أحمد حدثنا أبو الهيثم حدثنا حسين بن محمد الحاتم سماع عليه حدثنا أبو الوليد حدثنا عبد بن أحمد حدثنا أبو الأيسري حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا سميون حدثنا أبو النبي عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال shugaba sallallahu alaihi wasallama ya faɗa لو كنت متخذا خليلا غير رجل لاتخذت أبا بكر da a ce zai yi wani riƙe wani mutum guda ɗaya ba da ɗayi gare ni ba ubangiji na ba da na riƙe sai na abubakar ya zama mun ba da ɗayi وفي حديث آخر ya zo cikin wani hadisi daban إن صاحبكم خليل الله cewa abokin naku khalilullahi ne da haka babu sauran gurbi inda zan raba wani da da saura a cikin zuciya ta na sa abubakar a ciki
ومن طريق عبد الله بن مسعود ya zo ta kan hanyar sai na abdullahi dan mas'udu اتخذ الله صاحبكم خليلا hakika ubangiji tabaraka wa ta'ala ya rike wannan aboki naku muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zama halili gare shi وعن ابن عباس قال ya zo ga sai na abdullahi dan abbas ya faɗa ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرونه waɗansu mutane sun zauna daga cikin sahabban shugaba sallallahu alaihi wasallama suna sauraron fitowa ta sa قال فخرج حتى اذا دناهم سمعهم يتذاكرون sai ya ce sai ya fito a sai da ya kusanto ya zuwa gare su sai ya ji su sun zauna suna muzakara a junansu suna tuttuna abubuwa
فسمع حديثهم ma'aikin Allah sai ya ji zancen da suke yi.
قال بعضهم عجبا ان الله اتخذ ابراهيم من خلقه خليلا ɗaya daga cikin sai ya ce abun mamaki Allah tabaraka wa ta'ala ya riƙe annabi Ibrahim bada ɗaya daga cikin halitta ta sa.
وقال اخر ما زاد عجبا من كلام موسى علمه الله تكليما wani kuma sai ya ce to wannan ya abun mamaki ne daga zancen da Allah ya yi da annabi Musa Allah ya yi zance da annabi Musa zance
وقال آخر عيسى كلمة الله وروحه wani kuma sai ya faɗa cewa annabi Isa kuma kalmar Allah ne kuma ruhinsa وقال آخر آدم اصطفاه الله wani kuma sai ya faɗa cewa annabi adamu fa Allah ya zaɓe shi فخرج عليهم فسلم وقال sai shugaba sallallahu alaihi wasallam ya fito gare su sai ya sallama ya ce da su سمعت كلامكم وعجبكم hakika na ji zantukan ku kuma na ji mamakin da kuke ciki الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وهو كذلك cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya riga annabi Ibrahim khalili wannan ku haka ne وموسى نبي الله وهو كذلك cewa annabi Musa abokin gani ne na ubangiji wannan ma haka ne عيسى روح الله وهو كذلك cewa annabi Isa ruhullahi ne shi ma wannan haka ne آدم اصطفاه الله وهو كذلك cewa annabi Adamu Allah ya zaɓe shi wannan ma haka ne ألا وأنا حبيب الله ولا فخر to ku sani cewa ni masoyin Allah ne wannan ba alfahari ne ba وأنا عامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فعل cewa ni ne madaukin tutar godiya ran alkiyama wannan ma ba alfahari ne ba أول شاكر وأول مشفع Ni- ولا فعل ni ne farkon wanda zan nemi ceto ni ne farkon wanda za a baiwa izinin yin ceto ba alfahari ba وأنا أول من يحرق حلق الجنة فيفتح الله به فيغفر فيها ومن فلا المؤمنين ولا فعل ni ne farkon wanda zan motsa zoban aljanna sai Allah tabaraka ta'ala ya bude ta gare ni ya shiga janni cikin ta tare da ni kuma akwai talakawan mu'minai wannan ma ba alfahari bane وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فعل ni ne mafi karamci daga na farko da na ƙarshe a cikin halitta ba alfahari ba
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ya zo cikin hadisin na sai na abi hurara idan ta bata gare shi daga fadin ubangiji tabaraka wataala ga annabi sallallahu alaihi wa sallama يستحقك كليلا وهو مكتوب في التوراة cewa ni na rike ka zama mun khalili wannan ku abin rubutawa ne har a cikin at-taura
وحبيب الرحمن eh ka zama habibur rahman
قال القاضي أبو الفضل وفقه الله
alkali wa mun fadli ya faɗa Allah ya masa gaban daga tar ألف في تفسير الخلة وعسل اشتقاقها malamai sun yi sabani a cikin fassara ma'anar wannan bada daita da kuma asalin inda aka ciro kalmar فقيل على علي المنقذ إلى الله الذي ليس في انقطاعه إليه ومحبته له امتثال a cikin wata fassara wasu malaman sai suka ce abinda ake nufi da halilu to almun kadiu ilallahi shine wanda yake ya yanke gabaran komai ya nufi Allah wanda laysa fin qita'ihi ilayhi wa muhabbatihi lahu ikhtilalun bai bar wata tazara ko wata rata a cikin wannan yankewa ta sai zuwa ga ubangiji ba ya ba daga baki ɗayan kansa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ta wannan shi ake nufi da khalilu
وقيل على علي المقتص
kila kuma aka ce ma na khalilu shine wanda yake abin keɓanta
واختار هذا القول بين الوالدين wannan ɗaya ba ɗaya ba daga cikin malamai sun zaɓi wannan ma'ana
وقال بعضهم sashi daga cikin malamai ya faɗa أكل الخلة الاست- الاست- ال- الاستسقاء asalin hulla bada ɗaita shine gyaruwar hali ko tsarkakewa
وسمي إبراهيم خليل الله an gaya wa annabi ibrahim khalilullahi لأنه يوالي فيه ويعادي فيه domin cewa shi annabi ibrahim yana soyayya da mutane ne don allah kuma yana yin adawa da mutane don allah
وقلة الله له مثله وجعله إماما لمن بعده shi kuma bada ɗaitar ubangiji gare shi shine taimakon da allah ya yi masa da kuma yadda allah ya sanya shi ya zama wato jagora ga wanda suke bayansa
وقيل العزيز أصله على المسير المعتاد المعتد ومعقول من من الخلة وهي العادة ila kuma an ce ma'anar khalilu asalinsa daga fakiru ne wanda yake mabukaci mai yankewa gaburan kowa mahuzu min al-khulla ko min al-khalla wa hiya al-haja asalin suna an ciro shi daga khalla daga khallatu sai aka samu khalilu ma'ana khallatu bukatuwa
فسمي بها إبراهيم لأنه كسر عادته على عبده shi yasa aka ambata annabi Ibrahim da wannan suna domin ya takaita bukace bukacinsa ne zuwa ga ubangiji فقال إليه فهمي ولم يجعله قول غيره ya yanke da dukkan himmarsa ya zuwa ga ubangiji da baraka ta'ala bai sanya himmarsa ko damuwarsa a cikin kowa ba sai a cikin Allah إذ جاءه جبريل وهو بمدني لرماتي لرماته في النار lokacin da sayyidina jibril ya zo masa a halin annabi ibrahim yana daura a cikin majaujawa za a jefa shi cikin wuta فقال ألك حاجة jibril ya tambaye shi ko kana da wata bukata قال أما إليك فلا jibril ya ce to inda ya zuwa gare ka ne ya jibril ba ni da wata bukata وقال أبو بكر بالفرج ga fa halin da yake ganin kansa a ciki an daura a majaujawa an wulwula wurga kawai zai ga wuta ganga ganga su kansu wanda suka hura ta ba sa iza kusa da ita saboda musiba mutum ya matsa kusa da ita kan ya je ma ya gama soyewa kamar kilishi saboda zafin wutar rami suka haka kato sun yi ɗau lokaci mai tsawo ba aikin da suke sai banka mata itace tana ƙara ci shi yasa ma ba a iya jefa komai cikin ta sai da majaujawa shi majaujawa shine yana abin da yara suke daura na wasa samu wani tsumma tsumma ko ta laida laida a daura dutse a ciki sai a daura mata zare sai a daga a wulwula a wulwula a wulwula a wulwula ko sai ya soma fanka fanka haka sai a sake shi sai sai kaga yayi nisan jifa to daga nesa suke daura abu ko itacen za a wurga ciki sai dai a daura icen damin icen a jikin majaujawa a wurga sannan ya ci saboda ba za a iya za kusa da shi a sakawa sai mutum ya kone babbaci amma haka suka daura annabi ibrahim gashi a cikin majawajawa a daure ana shiri za a so wulwulawa za a hurga jibril ya bayyana a gabansa jibril ne na dan aisha Allah ne ya sani sarai mala'ikan da Allah yake aikawa gusa kenan da ma wasu da tsakaninsa da Allah ha jibril ya zace da shi kana da wata bukata yace to inda agunka ne ban da ita in agunka ne ban da ita ita ana ba guna bugun Allah yace to kuma wannan ne sanin da ya da hali na ya wadatar da shi gaban magana yadda ya san halin da nake ciki ya wadatar da ni ba sai na bude baki ba ita tafiya ka kawai ba dai na gani ba to wannan shine ma'ana khalilu ba zai iya gaya wa ko da jibril bukatar sa ba. wanda ya yanke duk wata bukatar sa ga Allah kawai yake kai kara baya kai kara gun wani to kuma sai da caji kansa ya gani shi ma khalilu ne ko kuwa in dai kana kai bukatar ka gaban wani to ba khalilu kake ba baka zama khalilullahi hmm
وقال أبو بكر بالفرج sai na abubakar dan farko ya faɗa التي تفاعل المودة التي تجب الانتفاع بتحمل الأسرار abin da ake nufi da kulla shine tsarkar soyayya wanda take wajabta a zaɓi mutum ko a keɓance shi da asirce-asirce
وقال بعضهم sashi daga cikin malamai ya faɗa مثل الخلة المحبة asalin kulla daga soyayya ne ومعناها الإسعاف والإلطاف والتربيع والتشي- والتشبيع ma'anar kullatu kuma shine taimako da kuma lutufi da kuma ɗaukakawa da kuma ba da ceto وقد بين ذلك في كتابه تعالى بقوله hakika ubangiji ta'ala ya bayyana wannan a cikin littafinsa da faɗinsa وقالت اليهود والنصارى نحن أب- نحن أبناء الله وأحباؤه yahudawa da nas- بكم
yahudawa da nasarawa sun ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'u mu ne ƴaƴan Allah kuma mu ne masoya Allah Allah ya ce qul tambayo su ya rasulullahi falima yu'azzibukum bi dhunubikum balantum basharun mimman khalaq to me yasa Allah yake muku azaba da sababin zunuban da kuka aikata in haka ne da ku ne masoya Allah ku ne ƴaƴan Allah ya kona ku to balantum basharun mimman khalaq kawai ku mutane ne common daga cikin halittar ubangiji tabaraka wa ta'ala
فأوجب للمعبود أن لا يؤاخذ بذنوبه da haka nan gurin abinda wannan aya take nufi ubangiji ya wajabta ga duk wanda yake masoyi ka a rike shi da zulubin da ya aikata falle mai yu'azzibukum bi dhunubikum da kun tambata ahibba'ul lahi da bai muku azaba ba ashe duk masoyi ba za a yi masa azaba ba kenan
قال هذا والهلة أوامر البنوة ya faɗi wannan ka sani kuma cewa badaɗaita tana da ƙarfi fiye da bunuwa ta fi ɗa khalili ya fi ɗa
لأن البنوة قد تكون فيها العداوة saboda ita ɗa nasabar ɗa ana iya samun gaba a cikinta wannan ɗanka ne amma makiyinka ne eh da yawa kan sama ka ɗansa ne amma makiyinsa ne sau nawa ɗa ya halaka umarsa kuma ba wai ganganci bane ba kuskure ai ba wai kuskure bane ba tsatsayi bane ganganci yana sane ya targetin ɗinsa ya kashe shi da hannunsa ko ya masa shune ya ɗauki hayar 'yan iska su zo su kashe shi ashe kenan ana iya samun ɗaya zama maki har Allah ma ya faɗa cikin Qur'ani كما قال تعالى kamar yadda ubangiji ya faɗa إن من إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم da Allah ya faɗa tabaraka wa ta'ala inna min azwajikum wa auladukum aduwwan lakum Allah yace tabbas a cikin matayenku da ƴaƴayenku akwai aduwwan lakum akwai makiyanku fahazaruhum ku yi takatsantsan takatsantsan da su a cikin matanka ko ƴaƴanka akwai makiyinka to yi takatsantsan yi kafa kafa yanzu da Allah ya faɗa kuma ya za ta kankaru za ka zo da yawa sai ka samu ma a ce a rawaito gashi na 'yan sanda sun kama wani ɗaya kashe ubansa ko ya yi shune an kashe shi kuma ta tashi cewa shi ya shunu ko wani abu mai kama da haka inda babu wannan ma mai yasa malamai suka aje matsala a cikin babun fikihu ta ji wanda ya kashe wanda zai gada ba zai gaje shi ba. daga cikin ma wani iris ko ish laka rizqun su ne ma wani iris ish laka rizqun abbreviation ne na malaman fiqh abubuwa ne guda goma cir sun ya ka tattare harfansa a cikin nan ish laka rizqun sai ka samu goma ne duk ɗaya daga cikinsu in yi afku to babu maganar gado kuma to daga cikinsu akwai maganar kisan kai
ولا يصوم عن أن تكون عداوة مع الهلة
amma ba zai yi a samu gaba tare da kuma fulla ba ce ga wannan khalilinka ne a kuma magaucinka ne to ai magana kuma ta zama ba ma ta yi daidai ba ba ta macin ba khalilu masoyi ko aduwi kuma maki ta za a yi su zama daidai a ba su zama daidai ba Saboda haka za a iya samu ɗa ne wannan amma maki ne amma za ta samu masoyi ne ko maki ne ba zai yi ba saboda haka ashe khalilu har ya faɗa ma
فإذا تسمية إبراهيم ومحمد عليهما السلام بالهلة إما بإلههما إلى الله ووقف حوادثهما عليه to yayin nan sai ya zama kenan da aka ce wa ma'aiki sallallahu alaihi sallama habibullahi annan ibrahim shi ma kace masa khalilullahi ashe da aka faɗi wannan sai ya zama ma'anar wannan dalilin da za a gaya musu hulla ko da dan sun yanke zuwa ga Allah ga baki ɗaya sun mai da kulliyarsu ga Allah ko kuma dan sun dakatar da bukace-bukacensu ga Allah kaɗai ba sa miƙa wani wani Allah bukatarsu wani in ƙida ya an man nuna wuri da kuma yankewa gabanin wanda ba Allah ba sai ibrahim an yi wata ido bala asbabi da kau da kai gabanin duk wata wasuɗa da wani sababi hauli ziyarar da kinci ta sunu ta'ala lahuma ko kuma dan ƙarin keɓanta da Ubangiji ta baraka wata Allah ya gare su wahabi istaki inda huma da ɓoyayyen nan nan tausasa wasa gare su وما أعلن بواطن من من أسرار إلهيته ومكنون بيوته ومعرفته da kuma abin da ya shiga cikin batsininsu da daga sassan ubangiji da ɓoyayyen nan na gaibinsa da kuma sanin su ga Allah
أو لاستسقائه لهما واستصحاب قلوبهما أمن سواه ko kuma saboda cewa wato sun tsarkake batsininsu ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma sun wanke zukatansu gabaran wanda ba Allah ba حتى لم يهاللهما حب لغيره har ya zama da soyayya wani Allah ba ta shiga cikin zuciyarsu ba
ولهذا قال بعضهم don haka ne ma sashi daga cikin malamai ya faɗa قليل من لا يتسم قلبه لسواه shi ma na khalilu shine wanda zuciyarsa ba za ta yi faɗi ga waninsa ba وهو عندهم أنا قوله صلى الله عليه وسلم a gurinsa shine ma'anar faɗin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama لو كنت متخذا عليلا لاتخذت ابا بكر خليلا da zai yi in rike wani bana ɗayi da na rike annabi sai na abubakar siddiq ya zama bana ɗayi gare ni لكن أخوة الإسلام sai ce lakin na sahibi kuma hannun rahman a wata a wata ruwaya sai ce lakin huwatan fil islam da da ragowar guri a zuciyata inda zan iya raba wani in so shi da na so abubakar da na rike abubakar ya zama mun bana ɗayi to amma sai dai yan uwantaka ta musulunci kawai ta haɗa mu batun soyayya tsakanin da wani babu sai ga Allah kawai tabaraka wa ta'ala Hmm.
واختلف العلماء أرباب القلوب أيهما أرفع درجة قلت أو درجة المحبة malamai wanda suke masu maganganu a kan halayen zuciya sun yi saɓani a cikin matsayin nan guda biyu wanne ya fi ɗaukaka ne darajar halilu ko darajar habibu wanne ya fi habibu ne ya fi girma a gun Allah ko kuma halilu
فجعلهما بعضهم سواء to wasu daga ciki sun sanya waɗannan matsaye guda biyu sun ce duk ɗaya ne da halilu da habibu ba wani bambanci فلا يكون الحبيب إلا خليلا ولا الخليل إلا حبيبا suna cewa ai ba a samun baɗaɗayi sai ya zama masoyi ba kuma a samun maso- masoyi bai zama baɗaɗayi ba لكنه حتى إبراهيم بالخلة ومحمدا بالمحبة kadai dai ubangiji tabaraka wataala ya keɓanta annabi ibrahim ne da bada ɗaita sannan ya keɓanci shugaba sallallahu alaihi wasallama da soyayya وبعضهم قال درجة الخلة أرفعوا amma wasu daga cikin malamai sai ya faɗa cewa darajar nan ta khalilu ta faɗa kaka واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم sai ya kafa hujja da faɗin shugaba sallallahu alaihi wasallama
لو كنت متخذا خليلا غير ربي عز وجل فلم يتخذوه da a ce zai wurin riƙe wani wato ya zama bada ɗayi ba ubangiji na ba tabaraka wataala don haka ne ba bai rike shi ba
وقد ألك- وقد أدلك المحبة لفاطمة وابنها وأسامة وغيرهم ga shi bai riƙe halilu ba saboda ba zai riƙe kowa ba sai Allah amma kuma ya riƙe masoyi ya riƙe habibu ya riƙe na na fadima da ƴaƴayenta da sai na usama dan zaidu da wasunsu sun zama ma- masoya gare shi habibu ya ce ba zai yi riƙe halilu ba sai Allah amma ga shi ya riƙe habibu kuma har yana cewa sai na usama hibbi ibnu hibbi dan mori na kuma dan dan mori na masoyina dan dan masoyina kake gaya masa to ya aka yi iyar kar habibu amma ya kasa da kar khalilu na aka sai suka ce to matsayin khalilu kenan ya fi habibu
وأكثرهم جعل المحبة أرفع من الخلة da yawa kuma daga cikin malamai sun suka tafi kan cewa a'a masoyi ya fi habibu ya fi khalilu لأن درجة الحبيب نبينا أرفع من درجة الخليل إبراهيم su kuma hujjarsu shine matsayin da Allah ya ba manzo Allah habibu ya bashi matsayin da ya ba annabi Ibrahim sai ya bashi khalilu kuma kowa ya sani ittifaqan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana saman annabi Ibrahim ashe wannan sai ne cewa darajar habibu ta fi darajar khalilu da wannan dalilin
وأصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحب محبة
asalin soyayya shine wato karkata ya zuwa ga abin da zai zama ya dace da abin da masoyinka yake so ولكن هذا في حلق من يسب الميل منه والانتفاع بالوقت وهي ذرة المحلول amma kuma wannan ma'ana ba za ta dace a haƙƙin Allah ba sai a haƙƙin wanda zai yi gare shi iya karkata ko ya yanke gabaran karkata wanda ku daraja ce ta abin halitta ba daraja ce ta Allah ba Allah tabaraka wa ta'ala ba ruwan zancen karkata ko wato yanzu mutum ba zai yi ya ce yana da masoya guda biyu kuma darajarsu da matsayinsu a zuciyarsa da ɗaya ne wannan ba ta yi ba dole sai an samu wanda ya fi wani a cikin zuciyar nan inda dan adam ne sai an samu wannan wato wannan siririn layin sai ya gita sai an samu karkata ko ya take an samu karkata duk kuma yadda mutum ya iya kaiwa da saka tsantsan kuma duk tsarkin zuciyar ta tunda ko dai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kansa yana addu'a yana cewa ubangiji ka dai ga iya abin da zan iya shi nake yi kar ka rike ni da abin da ba da iko da da shi abin da yake faɗa kenan yana addu'a kuma yana faɗa wannan ne a haƙƙin iyalinsa matansa yana cewa Allah ka karɓe da abin da ba da iko a kansa abin da ba shi da iko da shi shine zuciyarsa dole zuciyarsa ta karkata ya zuwa ga tafi son wance ko tafi son wani to amma Allah tabaraka ta'ala shi na ruwansa da wannan Allah ba ruwansa da wannan Allah sai ya so miliyoyi kuma akan martaba ɗaya ba kuma wani bambanci wani wata karkata na fusan wanda na ga awa saboda haka wannan ba zai dace ba amma a hakikar ma'ana abin jikin da bikin ma'anan muhibbu ko habibu ko mahabbatu shine karkata ya zuwa ga abin da masoyinka shi yake so ba abin da kake kake so kirkiri ga abin da kake so amma ga abin da masoyinka yake so sai ka bar naka koma kan nasa wannan shine ma'anan muhabba soyayya kenan sai dai wannan ba zai dace da Allah ba ya dace ne da abin halitta shi mahallici da baraka wata alabin tsarkakewa ne gabaran soye-soyen zuciya don haka sai zama soyayyarsa gabawan sallallahu alaihi sallama tana nufin tabbatar wasa gare shi da kuma yalwata arzikinsa da kuma kariya da yake bashi da kuma yadda ya tattala masa dalilan kusanci gare shi da kuma kwarara masa daga cikin rahamarsa gare shi makura a cikin wannan martababi da Allah ba ma'aiki sallallahu alaihi sallama shine yadda ya yi masa hijabi ga barin zuciyarsa har ya iya ganinsa da idanunsa ko da zuciyarsa bi basirati ya zama yana duba zuwa ga Allah da basirarsa sai ya kasance kamar yadda ya faɗa ne a cikin hadisi la ya zanu abdi ta ƙarar ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawa na ba zai kushe ba ji Allah yana daɗa matsowa zuwa gare ni yana neman kusanci zuwa gare ni ta hanyar aikata na fulfuli har sai na zama na so shi fa iza ahabbtuhu da zarar na so shi kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi sai in zama jinsa wanda yake ji da shi in zama idanunsa da yake gani da su in zama harshensa da yake magana da shi bai kamata ba kuma a fahimci wani abu daga cikin wannan in banda tajaruri ga Allah da kuma yankewa zuwa ga Allah da kau da kai kau da kai gabaran wani Allah da kuma tsarkin zuciya ga Allah da kuma tsarkace wato tsaftace duk wani motsi ya zuwa ga Ubangiji kamar yadda na Aisha ta faɗa yadda Allah ta tabbata gare ta ɗabi'oyin shugaba sallallahu alaihi wasallam sun kasance alqur'ani ne yana yadda da yadda Ubangiji yana yin fushi da fushin Ubangiji daga wannan nema sashi daga cikin malamai ya fassara ma'anar wannan kulla da faɗinsa fa'iza ma na tukunta hadisi wa'iza ma sakar tukunta galila a ta hallalta maslakar ruhi minni ka shiga duk wani gurbi da sako na ruhina ka shiga cikin jikina wabi za su miyar halilu halila dama da wannan ma'ana ne aka ambaci khalil da sunan khalil in ka ji an ce halilu shine wanda ya kwarara cikin jininka da tsokaka fai za ma na ɗakatu kunta hadisi duk na buɗe baki zan magana a kanka zan magana banda abin faɗa an ba kai ba wai za ma sakattu kuntul galila kuntul galila kuma in nayi shiru ma kai ne ki shiru wanda ta sani ne shirin in nayi shiru tunaninka nake in zan magana ko magana ka zan yi to halilu kenan
فإذا مزية الخلة وخصوصية المحبة خالصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم kenan sai ya zama cewa wannan maziya ta kulla da kuma keɓantar nan ta soyayya duk wannan sun tabbata ne ga shugaba sallallahu alaihi wasallama ما دلت عليه الآثار الصالحة saboda abinda hadisai ingantattu suka yi ishara ya zuwa gare shi wayanda suka san ɗaiɗaita wayanda aka karɓo su da karɓa daga cikin al'ummatai da yawa وكفى بقوله تعالى ya ishe mu hujja faɗin ubangiji ta'ala إن كنتم تحبون الله ka gaya musu ya muhammad sallallahu alaihi wasallama idan kun kasance kuna son allah حكى أهل التفسير أن هذه الآية لما نزلت قال الكفار malaman tafsiri sun faɗa cewa yayin da wannan aya ta sauka sai kafirai suka dinga cewa إنما يريد محمد أن نتخذه حلالا كما اتخذت النصارى عيسى بن مريم bari dai kawai muhammad sallallahu alaihi wasallama yana so ne mu rike shi dan lele kamar yadda isa ko kiristoci suka rike annabi isa dan mai فأنزل الله بين لهم ورجم على مقالتهم هذه الآية sai ubangiji tabaraka wataala ya saukar da wannan aya domin fusatawa ga kafirai da kuma jirmuza hancin su a bisa maganar su قل أطيعوا الله والرسول ka gaya musu ya muhammad sallallahu alaihi wasallama ku ba Allah da manzon Allah فزادهم شرفا بأمر بأمرهم بطاعته sai ya kara musu daukaka ta hanyar cewa ya umarce su su biyayya gare shi وقرنها بطاعته kuma ya bama wannan biyayyar da za a yi ga ma'aikin Allah da biyayyar da za a yi ga ubangijin
ثم توعدهم على التولي عنه بقوله تعالى sannan ubangiji ya gargaɗe su gabaran juyawa su ba ma'aishin Allah baya da faɗinsa
فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين in sun juya sun ba da baya to ka sani cewa Allah tabaraka ta'ala baya san kafirai
وقد نقل الإمام أبو بكر بن بورك عن بعض المتكلمين كلاما في الفرق بين المحبة والخلة al-imam abubakar bin foraki ya hakaita daga sashi daga malaman tauhidi sun faɗi wata magana a wajen bambanta tsakanin soyayya da kuma hulla يدور الجملة الشعرية إلى تفضيل مقام المحبة على الخلة
ya ɗulu zancen zai yi tsawo amma a takaice abinda zancen yake nuna waye zuwa gare shi shine tafsili makamil mahabbat alal hullati ko tafdili ne tafdili zai zama fifita matsayin soyayya akan matsayin badadaita shine abinda zancen nasu yake nunawa
ونحن نذكر منه طرف النبي إلى ما بعده bari mu faɗa maka wani gefe na zancen da suka faɗa wanda yake zai shirya da ke zuwa ga abin da ke bayansa ومن ذلك قولهم yana daga cikin haka faɗinsu da suka faɗa العلي يصل بالواسطة من قوله وكذلك نري إبراهيم ملك السماوات والأرض shi khalilu yana samun wusuli wusuli shine wani matsayi da arifai suke kawo gare shi ko kuma sufaye suke kawo gare shi ta hanyar azkarun tarbiyya to shi khalilu yana samun wusuli ne da wasiɗa sai ya bi ta daga daga ya bi tsani tsani ya yi biye biye sannan zai iso ga Allah khalilu kenan wani abu zai biyo ya kawo shigon Allah kamar yadda Allah yake faɗa haƙƙin annabi Ibrahim wa kazalika nuri Ibrahim malakuta samawati wal ard wa li yakuna minal muqinin kama haka inji Allah nake nuna annabi Ibrahim amince tabbata gare shi malakutu a sammai da kasai dan ya zama cikin masu yaqini ya samu tarbiyya ya samu arabi falamma janna alaihi lailar yaka kaman kana hazara da dare ya tsala annabi Ibrahim ya ga tauraro sai ya ce ga ubangiji na da ya bata sai ya ce bana son masu bata da wata ya fito sai ce a ga ubangiji na canza Allah wannan ne yanzu Allah ne da da ya fita sai ce na canza shi ma bana son sa da rana ta fito ya ganta kawato tuwa sai ce a wannan Allah ya fi girma shi nake so yana bata me yace falamma afalat a a ana wajjatu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal mushrikin da rana ta fita sai ce a yanzu kan na wofanta gabaran abin da kafirai suke shirka da shi na fuskanci Allah ta baraka wata kaji ya yi usuli ya zo ga Allah amma ya biyo malakutun Allah ne ya zo ga Allah to wannan matsayin khalili kenan
والحبيب يصل إليه به من قوله فكان قاب قوسين أو أدنى shi ko habibu yana samun wusuli ne da Allah ya zuwa ga Allah da Allah yake samun wusuli zuwa ga Allah a faɗin sa faka na ƙaba ƙausai na au'adana
وقيل الحليل الذي تكون مغفرته في حق الثمن an ce ma'anar khalilu shine wanda yake kasancewa gafara tana samun sa ne a haddin tsammani ko sa rai ko tsammani
من قوله والذي أمر أن يمكن لها في أجل shine abin da Annabi Ibrahim ya faɗa Allah shi nake sa rai ko nake kwaɗayi daga ubangiji ya gafarta mun tarku aulata a ranar alkiyama sa rai yake yi
والحبيب الذي مغفرته في حق shi kuwa shi kuwa habibu shi ne wanda gafararsa take tabbata a cikin haddin yaƙini daga cikin faɗin ubangiji ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر allah yana nufin ya gafarta maka abin da ya gabata da wanda ya jirkinta daga tarko aulanka shi bai roƙa ba allah yake ba shi labarin zai gafarta masa ya ma gafarta da wanda ya yi da sai wanda nan gama za a yi shi da an yafi shi kuwa khalilu ta yake allah nake tsammanin nake fata nake sa rai ya yafe ma a ranar alkiyama Mhm.
والحليل تعالى ولا تؤذني يوم يبعثون khalilullahi annabi ibrahim shine yake cewa ubangiji ina rarrashinka karka kunyata ni ran da za ta sha alkiyama wala tukhzini yawma yub'asuna والحبيب قيل له shi kuwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kafin ma yi magana sai Allah ya ce da shi يوم لا يؤذي الله النبي ranar da Allah ba zai kunyata annabinsa ba Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wallazina amanu ma'ahu da wanda suka imani tare da shi wanda Allah ba zai kunyata su shi ba roƙo yake ba albishir ake masa ka ji matsayin daban-daban ne wancan roƙa yake wannan gaya masa ake tun bai roƙa ba Hmm.
فاقتدى بالبشارة قبل سؤالي sai ya zama an fara masa ma da albishara tun bai yi tambaya ba والحليل قال في المهنة shi halilullahi ya faɗa a cikin jarrabar da ubangiji saukan masa رضي الله ya ce hasbi Allah والحبيب قيل له shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce da shi يا أيها النبي يهلك الله ya kai wannan annabi hasbukallahu Allah ya isan maka shi ba faɗa yake eh gaya masa aiki
والحليل قال وكأني لسان شيء في الآخرين halilullahi ibrahim yana cewa Allah ka sanya min harshe na gaskiya a cikin na ƙarshe ja'al lisan sirkin fil akhirina والحبيب قيل له
shi ko masoyi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce da shi ورفعنا لك ذكرك man ɗaukaka ambatanka ya rasulullahi وأوتي بلا سؤال an ba shi ba tare da ya roƙa ba والحليل قال annabi ibrahim ya faɗa إني وبني أن نعبد الأصنام ya ubangiji ka tsayar da ni da ni da ƴaƴayena kada mu bauta wa gumaka والحبيب قيل له shi kuma aiki sallallahu alaihi wasallam sai aka ce da shi وما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت kadai dai ubangiji tabaraka wa ta'ala yana nufin ya tafi muku da dauda ta bautar gumaka ya ku mutanen gidan ma'aikin Allah وفيما ذكرناه تنبيه على مقصد أسباب أصحاب المقالي من abinda muka ambata din nan akwai faɗa الأوائل
abinda muka ambata din nan akwai faɗakarwa cikin sa a bisa manufar masu wannan magana ta cewa wato matsayin habibu ya fi matsayin khalilu
وكل يقبل على شهادته فربكم أعلم فهو أهدى سبيلا kowa dai yana nasa aiki amma ubangiji tabaraka wa ta'ala shine ya san wanda ya fi kasancewa shiryayye kuma mafi shari'a akan tafarkinsa alhamdulillah amin amin amin Allah ji gamu Allah ji gan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da musulmi da ƴan uwanmu Allah ya samu gama duniyar lafiya malamanmu Allah ya saka masa alheri iyayenmu Allah ya saka masa alheri mun da ba za mu iya ba Allah ya iya mana abin da ya gagari ba Allah ya mana maganin sa Allah karbi ibadunmu da addu'o'inmu baki daya wannan kasa ta mu Allah ya inganta mana ita albarka annabi sallallahu alaihi wasallam halin da take cikin tashi tashin hankula da tsadar rayuwa Allah ya maganta shi iyayenmu Allah ya saka musu alkhairi malam da ƴan uwansa Allah ya saka musu alkhairi Allah ya sa rakiya ta tsawar albarka annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke wani wasiya da addu'a Allah ya san bukatun su dake dake Allah ya biya musu masu rikoki gare mu Allah ya saka musu alkhairi Allah ya ninka dubin abin da aka rasa albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya dukkan bukatu fatiha dai ta fatiha bismillahirrahmanirrahim قال لقد ظهر حرب اللهم صل على سيدنا فاطمة قل فاطمة قل والخاتم لما سبقنا صلى الله عليه وسلم ولا هدي إلى صراط ولا هدي إلى صراط يا ربي بالذات وبالصفات